اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك ولا خاتم لما سبقنا عصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين حق قدره ومقدار العظيم za mu ci gaba insha Allah a cikin karatunmu na ta'alimul muta'allim tariqat ta'allum za mu tashi a faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wal shariki wat tabati wato fasali zai mana magana cikin zaben ilimi wal ustad da kuma zaben malami wal sharik da zaben abokin wato karatu wat tabati da kuma sabati tabbata akan karatu ne yambagi dalibin ilimi ya kamata ga dalibin ilimi an ya khatara min kulli ilimin ahsanahu ya zaba daga kowane ilimi mafi kyan ilimin an gane mimma ya hataju ilayhi fi amri dinihi fil hali na abin da yake bukatuwa zuwa gare shi al'amarin dinin al'amarin addininsa a wannan duniya a yanzu kenan summa ma ya hataju ilayhi fil ma'ali sannan kuma abunda zai buƙatu zuwa gare shi a lahira wato shi ilimi ya zama abu ne wanda zai amfane ka a rayuwar duniyanka ya tsara maka rayuwarka ya koya maka dogaro da Allah da kuma tsoron Allah tabaraka ta'ala da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya zama ilimi ne wanda zaka tafi da shi kuma har kabari an gane to fa yuqaddimu ilmat tauhidi saboda haka farko mutum ya fara gabatar da ilimin tauhidi wal ma'rifati da sanin Allah tabaaraka wataala shine dai wannan tarbiyatul azkar da ake din wa ya'rifu Allah ta'ala ya san Allah bid dalili da hujja ya san Allah da hujja a a yace fa inna imanal muqallidi domin imanin muqallidi wato wanda ya rataye da wani ne wa in kana sahihan duda ya inganta kam inda na a wajenmu lakin ya kunu atiman sai dai mutum zai zama in muƙallidi ne zai zama mai saɓo bitarkil istidlali saboda barin neman hujja ya kamata komai da za ka yi zamto kana da hujja cikin yinsa ko ɗariƙan nan kar ku dinga yin ta da ka a to ai idan baka da hujja cikin yinta shedan kaɗai zai dinga maganinka an gane sannan banda shedan hawa son zuciyanka da nafsunka za su dinga maganinka da zuciyar taka duka za su dinga maganinka sannan kuma in ka haɗu da maƙiyi musamman a gaban jama'a sai ya rusa ka to da baka da hujja cikin abin da kake kai ma kana yi ne kamar aitan nasa to amma yanzu to kana da hujja kana da ayoyinka da hadisanka da da da ijma'i da kiyasi kana da abubuwa kayan aiki sosai cikin abin da kake yi to masha Allah masha Allah masha Allah to saboda haka ana so mutum ya zama ya tsaya da kansa an gane eh kar ya zamto kawai ai na ga suwa ne suna yi shine ne ma nake a a duk da hakan ma ya inganta amma dai lalle akwai rauni wa yaktarul asika sannan a kome ka dinga zaben tsohon abu dudal muhdathati banda sabbi sabbi sabbi sabbi akwai matsala cikin sabbi sabbi amma tsoho zaka dauka an gane kalu malamai suka ce alaikum bil atiki na hore ku da tsohon lamari ko anguwa ka zo ina ne tsohon masallaci to ka nemi tsohon masallaci kai sallah a wajen an gane ko me ka dinga neman tsoho ka dinga aiki da shi eh kar ka dinga bin sabbi sabbin lamura irin kungiyoyin nan sabbi su jaka eh da ka ji abu sabo sabo na yayi yayi kawai shikenan ka fada can sai mutum zai halaka amma abin da ake iyaye da kakannin nan to a rike shi da kyau a rike shi da kyau yace wa iyyakum wal muhdisat ka shedinku da sabbin abubuwa fararrun abubuwa wa iyyaka an tashtagil bi hadha al-jadali ya ce ka shedinka kada ka shagala da wannan jayayya alladhi zahara ba'da al-inqirad al-akabiri min al-ulama'i wanda ya bayyana bayan karewan manya-manyan malamai tun karnin can ba na biyar zuwa na shida yake wannan maganar na karewan malamai da bayyanan jayayya ya zo wannan lokacin ya gani zamanin da kowa ma ya zama malami kowa malami ne kowa magana yake cikin ilimi abin da ya sani ya yi magana a kai abin da ma bai sani ba ya yi magana a kai ga munan duka Allah ya fi mana fa innahu yuqidu taliba anil fiqh domin shiga cikin harkar jayayya yana nisantar da ɗalibin ilimi daga fahimtar ilimi ɗin kanshi ta ga mutum ya tara karatu amma ba fahimtar karatu wa yudi'ul umra kuma ya bata maka rayuwarka ta tafi a banza wa yurisul wahashata kuma ya gadar maka da kewa wal adawata da kuma gaba da manya-manyan bayan Allah kashi nan dai abin da ake ta fama da shi kenan kaga mutum yana gaba da tijjaniya da za ka tambaye shi me ya shehu tijjaniya maka sai ce maka babu me ya shehu ibrahim din ya sai maka sai ce babu to me yasa kake kinsa kawai an dasa masa abin tun farar safiya ko ba ya dalili cikin yinsa to irin wannan ne kuma huwa min ashraqis sa'a kuma yana daga alamun tashin alkiyama kaga ɗaliban ilimi wanda ba su kai malanta ba sun naɗa kansu malamai suna zagin manya-manyan malamai wartifa'ul ilimi wal fiqh kuma da ɗaukewan ilimi wal fiqh da kuma wato fahimtar addini ilimin fiqh fiqh kaza da fil hadis haka dai abin yazo a cikin hadisi wa amma ikhtiyarul ustaz amma zabin mutum ya zabi malami fa bagi an yakhtara al alama ya kamata ka zabi malami mafi sani wa aura'a mafi tsantseni wa asanna mafi yawan shekaru wato nan gaskiya duk yadda malamin ka yake haka zaka zama haisu ma ya kuma murabbi ya kuma murabba hare duk yadda murabbinka yake haka za ka zama saboda haka ka zaɓi waye murabbinka saboda kar ka zama mutumin kawai an gane to shi ne ya ce kama tara abu hanifata hamad bin suleiman kamar yadda abu hanifata ya zaɓi hamad dan suleiman rahimahullahu ba da ta'ammuli bayan ya lura sosai wata tafakkur ya yi tunani. Waƙala ya ce wajattuhu na same shi shi Hammadu bin Suleiman na same shi shehan shehin malami ne wa kuran wanda yake da nutsuwa haliman mai tsantsar haƙuri saburan mai kuma juriya. Waƙala ya ce sabbattu inda Hammadu bin Suleiman ya ce na tabbata na zauna a wajen Hammadu bin Suleiman fa na maitu sai na girma. yana girma yana zama abu hanifa anya ala rahimahullahu samitu hakima min al-hukama'i Allah ya kara masa yadda yace Allah ya masa rahama yace naji wani mai hikima daga cikin masu hikima a Samarkanda wato a gari garin da ake kira Samarkanda ya kuru yana cewa inna wahidan min talabatil ilmi wani daga cikin ɗaliban ilimi shawara ne, ya shawarce ni fi ɗalibin ilimi cikin neman ilimi. Makana aziman al-zahabi ila Bukhara ya ɗalibin ilimi, ya kasance ya yi niyya zai tafi Bukhara don nemo ilimi, kamar kai nan ka ce za ka tafi Kano ko Zaria don neman ilimi. Wa haka za, hakanan yambagi ya kamata an yi shawara fi kulli amri mutum yayi shawara a cikin kowane lamari inna Allah ta'ala domin Allah ta'ala amara rasulahu ya umarci manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mushawarati cewa yayi shawara fi kulli umuri a cikin dukkan lamara walam yakun ahadun afdana minhu babu kuma wanda ya kai manzan Allah basira da fahimta da ganewa an gane ba wanda ya kai shi kaifin hankali kai shi ne ma hankalin sallah da sallah amma kaga hadda haka Allah ya ce masa yi shawari wa ma zalika hadda haka umira an umarce bil mushawara cewa yi shawara wa kana yushawiru ashabahu saboda haka manzo Allah ya kasance yana shawartar sahabbansa fi jami'il umuri a cikin dukkan lamura hatta hawa idilbaiti har bukatun gida sai ce ni kan ya za mu yi da kaza ne to wannan yana da kyau mutum ya dinga shabari ala aliyu karramallahu wajahu mutum ko ka san ko sisi ba zai baka ba ka sha kai shawari da shi wato abin da yake faruwa galibi Allah yana magana akan harshen bayinsa wataƙila kana kokoto ya za ka yi da lamarin da ka gaya wani sai Allah ya magana akan harshen wannan ɗan da ya faɗa ma kuma sai ga mafita ta zo cikin sauƙi an samu mafita an samu kuma yadda za a yi abin da kuɗi ba zai yi ba sai ga kuma shawarin da kai da wannan ɗin yayi yayi amfani to shi sa karka dogara da kai na kaifin basira da kai na ka ganewa da hankalinka a ka dinga shawari Ƙala Aliyu karamallahu wajahu sayyidina Ali Allah ya girmama fuskan sa yace ma halaka imru'un an mashuratin mutum ba zai taba halaka ba matukar yana shawari kila yace kila aka ce annasu rajulun wa nisfu rajulin mutane akwai wanda rajulun mutum ne cikakke wa nisfu rajulin akwai wanda kuma rabin mutum ne shi amma wala shi'a banda wannan ba komai kuma ba komai sauran mutane kowa ba komai bane kawai eh daga mutum sai rabin mutum to bari mu je a wani bangare muke yace fa rajulu shi wanda ake kira mutum mallahu ra'ayin wanda yana da fahimta tashi da kanshi yana da basira ta fahimta da ganewa sa'ibin kuma fahimtar ma ta daidai in yi abu Allah a ce ba daidai bane za a ce kai kwana yayi walla abin nan da yayi amma har da haka wai shayiru kuma yana shawari gashi fa yadda ya tsara abin yayi amma har da haka zai ce to ga yadda muka ga ya abin yayi to wannan shine cikakken mutum wani sufur rajul radin mutum kuma mallahu ra'ayun sa'ibin wanda yake da ra'ayi yake da fahimta fahimtar mai kyau amma walakin la yushawar sai dai baya shawara ha shawara kawai abin da ya sa gaban ka inda kake so kawai abin da ya niyya shi zai kawai to wannan rabin mutum ne hau shawiru ko kuma yana shawari amma shi kuma la ra'ayar sai dai baya da nashi fahimtar an gane baya da nashi kwarewa din baya da nashi iyawa din to duk dai wannan rabin mutum ne to yace amma wala shi'a duk wanda baya cikin waɗannan to shi kan ba komai bane malla ra'aya lahu wanda shi baya da nashi fahimta bai da nashi basira da ganewa sannan wala shar kuma baya shawari wannan kan ai babu wai ala jafaru sadiq jafaru sadiq radiyallahu anhu jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Sufyan sawi wani tabi'i shawir fi amurka ka dinga shawari a cikin lamarinka ka yi shawaran da kuma waɗanda allazi ne ka shauna Allah ta'ala ka yi shawara da waɗanda ka san suna jin tsoron Allah tabaraka ta'ala matsalabul ilmi min alal umuri shi kuma neman ilimi yana daga cikin manya-manyan lamura wa as'abiha yana daga cikin mafiya wahalar lamari tsakanin mushawaratu fi ahammu saboda haka shawari a cikin lamarin neman ilimi sai ya zanto ya fi muhimmanci wa aujaba kuma ya fi wajaba qal hakim hakim yana cewa idza zahabta ila bukhara idan ka tafi bukhara la ta'ajal kar kai gaggawa tiktilafi ila al'immati wajen wato zuwa wajen malamai kawai daga shigowan ka gari kaga wani yana bada karatu kawai zaka fara zuwa wajen sa a kar kai wannan gaggawa wamkus ka zauna a garin da kaje shi na bukhara din share ne tsawon wata biyu hatta ta ta'ammala har sai ka lura wa takatara ustazan ka zaɓi malami ƙwararre fa innaka domin kai idza zahabta ila alimi idan ka je wajen malami wa bada'ata bisabki inda ka fara karatu a wajensa rubbama da yawa la yu'jibuka darasuhu darasinsa sai zama baya burge ka fatatruhu sai saboda to baya burge ka sai ka bar shi wata zabu ilal akhar ka tafi wajen wani malami wala yubaraku laka fi ta'allumi kaga sai zanto ilimin ka bai da albarka ka fara wajen wannan ka tafi ka tafi ka fara wajen wannan ka tafi ba a son wannan fa fa ta'ammal shahrayn saboda haka ka zauna ka lura sosai tukuna tsawon wata biyu fiktiyar ustari cikin zaben malami wa shawir kuma kai shawara ni wani nan ya mi wani fanni da wani fanni ya fi kwarewa a ciki ne an gaya maka in gaji kana buƙatan fannonin shikenan kuma ya kware a ciki ya iya ya kware ya iya ya irin abubuwan su yake gashi gashi gashi to in kai shawarwari ka ji abubuwan su iya sun yi shikenan sai ka je ka zauna hatta lata hatta da ila tarki har ba za ka buƙatu zuwa ga barinsa ba wal irada anhu ko kuma ka bashi baya ba fatasbuta indahu sai ka tabbata a wajensa hatta ya kuna ta'allumuka mubarakan har neman ilimin ka ya zama mai albarka matan tafi'a bi ilmika kafiran kuma ka amfanu da iliminka wato abubuwa masu yawa اللهم صل على سيدنا محمد
أولك والكاتم لما سبق ناصر الأشياء والهادي إلى صراطك المستقيم آلي أقدر إمتار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين